يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu ne a cikin wani littafi namu mai albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha wanda babban malami a sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rubuta Allah ya ji kamalan darama idan ba a manta ba a wancan sati man fara bayani ne a cikin mas'ala ta 107 inda mala ya ce wa yusannu ba'dul faraghi min dafnihi umurun shari'a ta sunnanta wasu abubuwa wasu al'amara bayan gama banna mamaci bayan an sa shi a cikin kabari an binne shi an mai da ƙasa to akwai wasu abubuwa da shari'a take so kai a matsayinka na musulmi da kalitu wajen ka kiyaye mala ya goma ya faɗo mana na farko shi ne ce ya kasance kabarin ba a ɗaga shi ba ya yi tudu da yawa sannan kuma ba a shafi shi da ƙasa ba ya kasance daidai gwargwado ko kuma gwargwadon abin da bai wuce ɗami ɗaya ba gwargwadon abin da bai wuce abin da suke cewa shibar ba shi ne ɗami ɗaya to shi ne abin da muka cancan sacin tare da dalilai da malamin kama yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi abu na biyu da ya kamata a kiyaye malai ce afsani abu na biyu da ya kamata a kiyaye bayan binne mamaci shine ayyu ja'ala musannaman bi hadithi safiyan tammar qala mala yace abu na biyu da ya kamata mu kiyaye shine a sanya kabarin musannaman abin da ake cewa musannaman shine ayi shi mai dan yanayi kamar tozo tozo haka mai dan me zan ce da Hausa tunda sanamu ba da sadun ba shine tozo in ka ce as-salamu shine gunki da swadu amma bisin shine abin da yake nufi kamar tozo tozo irin na raƙumi yadda dai yadda dai kuka ga ake yi kamar buran ma'anni za ku ga dan yi shi da shape dai haka can ya dan yi ƙasa nan ya dan yi ƙasa nan kuma sama ya dan dan yi tudu kaɗan ko to haka shine musannama mai da hadisin annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa da yake lissafa wasu mata yan wuta sai yake cewa ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila kunga sai ce kawunansu ka aslimatul bukhtil ma'ila kamar to zarra kuma an fahimta to kalmar aslima din jam'i ne ne na as-sanamu ai tozo ma'ana ana so a sanya kabarin ya zamto musannaman da yanayi kamar tozo tozo yadda dai muke kabar bara mai yanzu to shine abin da mala yake sai dora mu zuwa gare shi mala yace saboda hadisin safiyanu tammar qala yace shi safiyanu tammar yake cewa ra'aitu qabran nabiy صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما yake cewa ni da idona na ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga kabarin abubakar na ga kabarin umar tun da tare suke a waje guda sai ce dukkanin su na gansu ne musannaman masu irin irin wannan yanayin da muka ambata yanzu shine masu tozo tozo masu yanayin tozo haka akhrajahu al-bukhari إمام البخاري يقتد والناديسي والبيهقي ده إمام البيهقي ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في المستخرج كما في التلخيص والزيادة لهما abinda malaki so yace shine da muka ce za a zuba kasa akan kabari kada ta wuce dami daya to yanayin dami daya ba zuba ta za a yi ko ya kowanne ne ko ne ne aka ga dama ba a'a yadda ake wa kabari a yanzu shine yanayin da ya kamata a zuba kasa ko da dami dayan ce to yanayin da muka ambata yanzu shine abin da ya kamata a bi domin a zuba kasar akai mala yace wala yu'aridu zalika ma rawa anil qasimi qala wannan abin da muka ambata yanzu fa mala yace baya cin karo da abin da aka rawaito daga al-qasim shi al-qasim yace me aka rawaito daga wajen shi shine yace dakhaltu ala aishata shi al-qasim yake cewa na shiga wajen uwar mu'mini ita ce na aisha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta fa qalat fa qultu sai na ce in ji al-qasim ya umma ya babata ma'ana dama ai kambe ne takili na matan annabi kira da aminci tabbata a gare shi da Allah kira su da shi cewa iyayen mu'mini ne su ko annabi aula bil mu'minina min anfusihim azwajuhu ummahatu haka Allah ya faɗa shi yasa mutum ko ya so ko bai so ba in da ya yarda shi musulmi ne to na Aisha ba basace an kuma bai yarda mutu ba musulmi bane daman can ba ba a cikin da'ira yake ba mu dai dukkanin mu nan alhamdulillah mun yarda na Aisha uwar mu ce Allah kuma ya ƙara tabbatar da mu a matsayin ƴaƴanta yace ya umma ya baba اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما yace da Allah ki dan bude min kabarin Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da na abokansa guda biyu Abubakar da Umar na gansu ya suke ya roki wani alfarma a wajenta sai yace fa kashafat li an thalathati quburin yace sai na gansu wala mushrifatin wala laqiatin yace sai ta yaye min kabarbaran nan na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da na abokansa guda biyu guda uku kenan kabarbaran ya ce sai na gansu la mushrifatin ba kabarbara ne da aka tudu da su ba aka zuba ƙasa ta yi tudu sosai da sosai ya ce kuma wala lafi'atin ba kuma kabarbara ba ne da aka shafe su suka daidaita da ƙasa kamar yadda ƙasa take yadda muke taka kawai babu komai a wani ina fata an fahimta ya ce haka na gansu akwai ɗan tudu amma ba mai yawa ba sannan kuma ba su daidaita da ƙasa ba sai ce mabatuhatin bi bataha'il arsatil hamara a kabarbaran sai naga an zuba a kansu an daidaita su da wasu jajayen tsakunkuna na wani waje da ake ce mata al'arsatul hamra sunan waje ne ma'ana akan kabarbaran an zuba wasu kananan jajayen tsakuyoyi akan kabarbaran ina fata an fahimta ya ce to haka haka da kabar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi da kuma sunan da kuma kabarin sayyidina abubakar da sayyidina umar da haka na gansu wannan ruwaya ta alqasim akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da ita wal hakim wa anhu al-baihaqi ibn hazm min tariqi amru bin usman bin hani an al-qasim bihi wa qala al-hakim al-imam al-hakim an-nisaburi bayan ya koro hadisin sai ya ce sahihul isnadi wannan hadisi isnadinsa ingantacce ne ووافقه الذهبي امام الذهبي shi ma sai yazo yace abinda imam al-hakim ya faɗa eh haka ne hadisin isnadin sa ingantacce ne wa amma al-baihaqi fa qala shi imam al-baihaqi ma bayan inganta hadisin sai yace innahu as-sahhu min hadisi sufyan al-tambar ai shi wannan hadisin da muka kawo na biyun nan na al-qasim shine yafi inganci ma sama da hadisin sufyan al-tambar wanne ne hadisin sufyan al-tambar na farkon da muka fara kawo an fahimta yaji imam al-baihaqi to وقد رد عليه ابن تركماني ما ليس سيدي كما ابن تركماني ياي وامام امام البيهقي ردي akan cewa abin da ya faɗa na cewa hadisin ya fi inganci sama da hadisin sabil tamar ba fa haka bane ya masa raddi yace masa hada khilaful istilai ahli hada sha'ani wannan abin da imam al-bayhaqi ya faɗa ya fa sabawa a istilahin ma'abuta wannan fanni na hadisi ba haka suke sha'anin su ba bal hadithu tamari as-sahu sai dai abin da yake na daidai shine hadisi tammar na farko da muka bayar gabatarwa ya fi inganci sama da hadisin alqasim li'annahu mukharrajun fi sahih al-bukhari saboda shi hadisin farko da muka fara kanta na tafiya na tammar imam al-bukhari ya fitar da shi wa hadisul qasim shi kuma wannan hadisi na biyu na al-qasim lam yukharrajni fi shay'in min as-sahih ba a fitar da komai a cikin sa ba daga a cikin sahih al-bukhari to kun ga hujjar da ya kafa anan shine hadisin da aka fitar da shi a cikin sahih bukhari da wanda ba fitar da shi a cikin sahih bukhari ba ne fi inganci na sahih bukhari kun gane yawa to shine abin da shi ibn turkamani yawa imam al-bayhaqi raddi da shi akan cewa wannan hadisi ya kwance inganci qultu albani yace hadha ar-radd la yakfi wannan raddin da ibn turkamani yayi wa imam al-bayhaqi wajen turi hadisin akan cewa daya fa daya inganci sai yace bai isa ba fa bai isa ya ture magana imam al-bahaqi ba kamata a ce an ƙara wani abu wanda zai fito da abin fili to bari mu ji abin da albani yace sai ce li'annahu qad yakunu isnad al-hadith al-mukhalif li hadith al-bukhari as-sah wa aqwa min sanad min sanad al-bukhari yace saboda za ta iya yiwa a ce isnadin da ya sabawa hadisin da bukhari ya rawaito ya fi karfi kuma ya fi inganci sama da isnadin da bukhari ya rawaito abin nufi za ka samu hadisai guda biyu wannan bukhari ya fitar da shi wannan hadisi bukhari bai fitar da shi ba amma idan ka dubi isnadan za ka ga mazajen da suke cikin isnadin bukhari ba su kai karfi da haddar mazajen da suke cikin wancan hadisin da bukhari bai fitar da shi ba ko an fahimta ka ga inda kalle shi da kyau za ka ga kowanne ingantacce ne to amma wanne fi karfi wanda mazajensa suka fi hadda suka fi ƙarfi ina fata an fahimta to ashe kun ga wannan raddin kadai bai isa a duniyar da wancan hadisi a ce ya fi wannan hadisi inganci ba to shine albani yake so ya gyara anan wannan sai ce fala yatimmu tarjihu hadisi hadisi tamar illa bi bayani illati hadith al-qasim aw ala al-aqalli bi bayani ko bayani annahu dunahu fi siha yace babu yadda za a rinja yadda hadisin Sufyan Tammar akan hadisin Qasim saboda wannan abin da muka faɗa a baya kawai dole sai an kawo bayani akan cewa shi hadisin Al-Qasim din yana da wata illa wacce ta sa wancin ya fi shi inganci ko kuma alal kalla ka ce bai kai wannan inganci ba ya inganta amma kuma bai kai wannan inganci ba Albani yace wa huwa al-waqi'u huna wannan kuma shine abin da ya faru a wannan hadisin da muke karantawa a wannan babi da muke karantawa abin nufi wannan hadisi na alqasim bai kai hadisin a safiyan tamar inganci ba yace shine abin da ya faru me dalili yace fa inna illatahu saboda illa da take cikin ruwayar alqasim akwai wani mutum da ake ce masa amru ibn uthman ibn hani wa huwa masturun shi kuma wannan mutum masturi ne aka ce masturi shine malaman da suka kawo sunayensa a cikin tarjama duk malaman hadisi da ya rawaito hadisi za a kawo sunansa a yi tarjamarsa a yi tarihinsa ya rawaito hadisi kaza ana karɓa hadisinsa ba a karɓa to shi wannan an kawo sunansa amma malamai ba su ce komai a kansa ba la jarhan wala ta'dila ina ba ta fahimta shi ba a soke shi ba an ce mutum mutum banza ne sannan kuma shi ba a yabe shi ba an ce mutumin kirki ne to irin wannan sai malamai su ce masa majahulul hal ko kuma su ce masa masturun ina fata an fahimta to a cikin isnadin alkasim akwai mutumin da yake masturi ne shi kuma irin wani hadisin sa gaskiya ba inganta shi to kun ga wannan shi zai sa hadisin da muka fara kawowa na farko ya fi na biyu ne inganci ba wancan abin da imam al-bahiki ya faɗa Allah ya sa ana fahimta kama qala al-hafiz kama yadda ibn ibn hajar al-asqalani ya faɗa fit taqrib a cikin littafin sa taqrib at-tahdhib yace wa lam yuwaffiqhu ahadun al-batta babu wani malami daga cikin malaman hadisi da ya wattaka shi yace amintacce ne fatashihu al-hakim li hadithihi yace amma ingantawa da imam al-hakim yayi wa hadisin sa kun ga imam al-hakim yace hadisin sa ingantacce ne imam zabi biyu bayan sa ko to shine ma yace zaka ga cewa imam al-hakim inganta hadisin sa wancan ingantawa da imam al-hakim yayi min tasahuli min tasahulihi al-ma'ruf yana ɗaya daga cikin sakaci da imam al-hakim yake da shi sananne wanda kuma malama hadisi sun san shi wa mutaba'atuhu wa mutaba'atu dhahabi lahu hakanan imam zabi kuma ya zo ce inganta wadda imam al-hakim ya daidai ne shi ma wannan bin sadin da ya aka ya ce min auhamihi al-kafirati yana ɗaya daga cikin kurakuran da imam zabi yake da su yawa a cikin inganta hadisin hakim da yake ba tare da ya bibiye su ba allati la takhfa ala man tatabba'a kalamahu wanda baya buya ba abu ne da yake boye ba ga duk wanda yake bin yake bibiyar kalaman imam zahabi a cikin littafin mai suna talkhisul mustadrak talkhisul mustadrak kamar da malam ya kawo sai malai ce thumma innahu law sahha sannan wannan hadisi na biyun da makaranta ko da ya inganta falaysa mu'aridan li hadithi tammar to ai ba ma ya cin karo da hadisin tammar tunda dama duk abin da yasa ake ta rigimar wasu suna ganin cewa ai hadisin tammar din da aka da aka kawo na farko kamar ya ci karo da hadisin qasim din da aka kawo ne hadisin tammar na farko ya ce me ya ga kabarin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da na abubakar da na umar ne musannaman haka ne da yanayi ko shakali irin na turu shi kuma wancan sai ce ya ga kabarin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bayan na aisha ta buɗe masa shi ya gan su an zuba ko an watsa a kansu ko an daidaita su da me da wasu jajayen tsakon kwani to su wasu daga cikin malamai sai suka fahimci cewa kalmar mabatsu hatan abin da suke nufi kamar kabarin an daidaita shi ne ma'ana da aka tudu da shi ba wai an sanya shi bane kamar tudu daidaita shi aka an fahimta kamar yadda bencin ne kuma bencin ba musannama bane to sai suka fahimci kamar abin da ake nufi da mabuwa to kenan to kuma ya ce wannan fahimta ta su kusure ne ko da hadisan gaba ɗaya sun inganta babu cin karo tsakanin shine abin da malaki su ya mana anan wai yace li anna qawluhu mabutuhun saboda fadin sa a cikin hadisin da yace mabutuhun laysa ma'anahu musattahu ba abin da yake nufi an daidaita shi ba kamar yadda tebarin da yake bal mulqam fi fihi bataha abin da yake nufi ai an tara jajayen tsakunkuna a kansa وهو الحصى وهو الحصى الصغيرة يتي أبن أكي نفي دا البطها سنة جاجا إن أكون كوني أنانا كنانا كما في النهاية ما يدي ذو أتكين النهاية في غريب الحديث وهو ظاهر في الخبر نفسه wannan wannan kuma wannan wannan abin da malai kawo anan shine zahirin abin da shi kansa hadisin yake iya dauka mabatuhatun bi bataha'il arsati alhamra kamar da magabatar a baya malai ce fa hadha la yunafi tasannum wannan kuma baya kore kasancewar kabarin mai doro ko kuma mai yanayi irin na tsoro wa bi hadha jama'a ibn al-qayyim bin bain al-hadithain fa qala fi zadi da wannan ne ma ibn al-qayyim al-jawziya ya hada hadisan guda biyu biya aiki da su a waje guda a cikin littafin sa mai suna zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yake cewa wa qabruhu kabarin annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya kasance musannamu ma'ana mai yanayi irin na tozo mabatuqun wanda an zuba a kansa bi bataha'il arsatil hamra da jajayen tsakoyin wancan guri da muka ambata kun ga sai hada bisan guda biyu na farko ya ce yayi tozo sannan kuma na biyu ya ce me an zuba jajayen tsako a kansa to kun ga ai babu cin karo tsakanin su shine yadda za a dadi san aiki da su la mabniyun wala mutayyanun hadisin babu gini akan abin nan kabarin babu gini akan sa shine lama buli ba a gina shi ba ba a wani gini akan kabarin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba sannan wala mutayyanun ba a sa a tsi shine kamar yanku kenan ko ba a sa a kansa ba kuma an yi kamar falasta ko a duk ba a wannan ba yadda kasar da take kansa ita ce kadai ba a gini akan sa ba sannan ko ba a falasta shi ba da tabo ko abin da ya kama da wa haka za kana qabru sahibai hakanan kabarbaran abokansa guda biyu suka kasance na kusa da shi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi su kuma da Allah ta ƙara tabbata a gare su to wannan shine abu na biyu da ya kamata mu kiyaye idan aka tashi in kabarin sai a yi shi kamar yadda muke yi din wannan baya buƙatar wani ƙarin bayani tun da haka ake yawa Allah ya samu dace asalitu abu na uku da ya kamata bayan an ga mai banda mamaci a kiyaye shine an yu'allimahu bi hajarin aw nahawihi liyadfana ilaihi man yamutu min ahli shine bayan an gaban da mamaci babu laifi mutun ya samo dutse ya sanya alama a kusa da kabarin da aka bani dan uwansa akai shine ayu alamahu bi hajar ya sanya alama da dutse aw na hawli ko wani abin ko wani dutse liyadfana ilaihi man yamutu min ahli domin ya samu damar binne wanda ya mutu daga cikin iyalansa ya hadithul muttalib ibn abi wada' ibn abi wada'a radiyallahu anhu saboda hadisin muttalib dan abi wada'a yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace lamma mata Uthman ibn Mab'un ukhrija bi janazatihi fadufina lokacin da Usman dan Mab'un ya rasu shi Usman dan Mab'un an shayar da shi da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi an fahimta dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam na shayarwa dan uwansa ne na shayarwa to shi sa a cikin hadisi zamu je annabi na ce masa dan uwansa dan uwana to an sayar da su tare da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi to lokacin da ya rasu an fito da gawarsa aka yi mata sallah sannan kuma aka je aka binne ta bayan an gama wannan gaba daya amara annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayyatiyahu bi hajari sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi umar ce wani mutum cewa ga wani dutse can je ka dauko mun shi ka kawo mun alam yastati hamlahu wannan mutumin ya je ya kokarin sai ya kasa daga wannan dutsen saboda nauyinsa yayye ya kasa ba zai iya daukar sa ba fa qama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hasara an zira'ihi sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya tashi da kansa ya tafi wajen dutsen nan da ya je sai ya tattare kamar ka ce tattare hannun rigarsa zira'in sa ya fito ko ya yayi hannun rigarsa zira'in sa ya fito sallallahu alaihi wasallam alal muttalib shi wannan wanda ya rutu mana hadisi yake cewa alal ladhi yukhbirni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bani labarin daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa ka anni anzuru ila bayadi zira'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kamar gani ina hango kyalli ko farin zira'in annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi lokacin da ya yayi hannun rigarsa dan daukan wancan dutse hina hasara anha lokacin da yayi zira'ansa sun mahamalaha sannan ya ɗauko shi da kansa sallallahu alaihi wasallam kawo ba'aha inda ra'asi ya je aje shi a daidai kan wancan sahabi da aka binne inda wannan sahabi ya kasa ɗauko annabi zai ɗauko shi sa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya gina shi ta kowanne irin fanni ta bangaren ɗabi'u da halaye cikakke ne ta bangaren mazantaka ma cikakke ne jarumi ne shi ne jarumin jarumi ma shi sa wani mutum da ake ce masa rukana hadisin shahararren na jidin mun san shi shi wannan rukana din mai karfi ne musamman wajen kokawa shi a tarihinsa ba taɓa kayar da shi a kokowa ba duk girman ka inda ka kokowa da shi zai kayar da shi to da ka yi zuci shi ba zai musulunta ba sai an samu wanda zai kayar da shi sai mazan Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ce ku ban wani saboda haka aka shiga ana fara kokowa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi a dauke shi kayar da shi shi sanadiyar musulunta su kenan kaga irin wannan dole sai an tanadi kuwa ta jismiya kuwa ruhiya duk wani karfi da addini yake bukata dole a tare da shi sa annabi tsira da aminci sun a gare shi yake cewa mumini mai karfi ya fi soyuwa wajen Allah madaukakin sarki kuma ya fi alkhairi sama da mumini mai rauni ba ana nufin karfi na jiki da aka je kan kababbage mutane da shi din amma da karfin zuciya karfin tunani karfin duk wani abin da zaka taimaka yan uwanka musulmi da shi da na jikin ma duka gaba daya shi sa aka ce manzon Allah tsira da aminci sun a gare shi jarumin jarumai ne wata rana a garin Madina kawai ana zaune sai aka zo ta ƙara wani rubugi haka hankalin kowa ya tashi so da ka jama'a ce suka fito da gudu daga gidajensu lokacin da suka fito sai suka tarar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi har ya ji ya gano abin da ke faru a bayan gari ya dawo har ya ji ya dawo shi lokacin da mutane suke fito manzon Allah ya ce lam tara'u lam tara'u kada hankalin ku ya tashi kada hankalin ku ya tashi kowa ya kwantar da hankalin sai na je na gano shine ba su labari cewa ai wani dutse ne ya goce daga gabar jahannama ya fada shekararsa saba'in yana tafiya sai ya je kasan jahannama shi ne sai aka je wannan rukuni aka ji kararsa saboda haka malamai suka ce manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi tun da yake tare da wannan karfin nasa da jarumtarsa bai taba dukan wani ba hatta bawa ko hadiminsa bai taba dukansa bai daga nuna da ke shi ba in ka ga manzon Allah daga hannunsa akan wanto kafiri ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda jarumta ta ta da karfinsa shi sa a matsanka na musulmi in kana so ka nuna karfi na jiki da jarumta to ka nuna shi akan wanda ba musulmi ba amma a ce kai mai karfi ne duk lokacin da ya ce karfin ka ya tashi sai aka dan uwanka musulmi ina amfani wannan karfin a ce ka doke wancan gobe ka doke wancan wanda ka doke sunansa Isa ko Muhammadu duk musulmi ne dan uwanka haka karfin ka ba shi da amfani ke to amma karfin ka amfani akan abin da yake na wanda ba musulmi ba shikenan Allah ya samu dace manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi hannun sai je dauko wannan dutsen ya zo dora shi a daidai kan Uthman dan Maz'un wa qala yace ata'allamu biha qabr akhi na dora shi domin da gane na rinka gane kabarin dan uwana wa adfiru ilayhi man mata min ahli kuma na samu damar binne wanda suka mutu daga cikin iyali ma'ana idan wani mutu daga cikin dangin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sai zo binne shi a kusa da shi wani ma ya mutu a ƙara binne shi sai ya tayar iyalansa a waje guda ga hikimar wannan wallahu ta'ala ala ina fata an fahimta tun da mamata a cikin kabari suna hira ne bari ka ce bari je gina gida a kusa da dan kwana domin bari ka samu mana tattaunawa da daddare dan kar zama ni kadai a unguwa ban san kowa ba tun da sabuwar unguwa ce to mamata idan sun mutu suna hira ne to hikimar wannan wallahu ta'ala ala amma dai idan kai babu ne wannan hadisi akhrajahu abu dauda وعنه البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ والمطلب وانا المطلب ده رويته من حديثي قال صحابي معروف اسلم يوم الفتح صحابي ne sanani wanda ya musulunta ranar da aka yi yakin fito makka ranar da annabi tsira da aminci su bata a gare shi buɗe makka a shekara ta takwas bayan hijira walahu shahidani zakartu ma fi ta'liqat al-jihad qala ya hadisi yana da shaidu guda biyu wanda na ambace su a cikin littafi na mai suna ta'liqat al-jihad الرابع abu na hudu da kamata a kiyaye shi ne Allah yi laƙanar mayyitu talƙina al-ma'aruf al-yawma li'anna al-hadith al-wari da fihi la yasihu to mala yace abu na hudu shine kada ɗaya daga cikin mutanen da suka halarci kabari ko binne mamaci ya ce zai laƙana masa irin talƙinin da yake sananne a yau wanda ake yi mala yace saboda hadisin da ya zo wajen wannan talƙinin ba ifin hadisi ne bai inganta bai kamata a aiki da shi ba wato abinda ake yi shine idan mutum ya rasu an fasa shi aka bari an binne an mai da ƙasa sai ga wannan ya tsowo na gindin kabarin sai na ci masa idan za aka malakani wa sa'alaka man rabbuka faqul shine talqini ina ji ai kun taba gani ana yi ko to wannan wannan ba daidai bane hadisin da yazo bai inganta ba hadisin da yazo bai inganta ba shi wannan talqini tun a duniya shi ma mutum ya kamata ya same shi ba sai ya shiga cikin kabari ba sai ya shiga cikin kabari ba a duniya ya kamata ya iya wannan talqin idan ya iya idan ya je lahira idan ya je kabari baya bukatar sai ka zauna a gindin kabarin kana mai wannan abu amma da yawa za ku galibi ana gaba banda mamaci muke tafiya ne shi ina ji shi sa ku taba gani ana wannan ba amma wani wata ka dan tsaya to zaka iya ganin wani yanayi sai ga wani a gindin kabari ana masa ana ta karanta abubuwa haka to wannan shine malai yace ba za a yi wannan abun ba saboda me hadisin da yazo akan sa akwai hadisi amma bai inganta ba mun yi bayanin satin da ya gabata cewa ba a ba aiki da hadisi ne wanda bai inganta ba a cikin shari'ar musulunci to hadisin bai inganta ba to zaka bai kamata a ce za a aiki da shi malai ce wakaza qala ibn al-qayyim a ƙasa ya lamba yace wakaza qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad ibn al-qayyim a cikin littafin sa mai suna zad al-ma'ad shi ma yace wa da'afahu an-nawawi imam an-nawawi ya raunana hadisin wa ghayruhu da wani shi daga cikin malamai kama zakartu fi ta'liqat al-jihad kamar yadda na ambata ka a cikin littafi na mai suna ta'liqat al-jihad wa qala as-san'ani san'ani amiru san'ani mai littafin subul salam sharh bulughul maram yake cewa a cikin littafin subul salam yake cewa sun mahaƙaƙul ƙaula fihi sannan na yi ƙoƙarin haƙaƙe magana a kan shi wani talƙin da za a yi mutum a cikin kabari na ce wai ka hasalu min kalami a imatar ta haƙiƙ annahu hadithun ba'ifun natijar da za mu samu abinda zai faru shine ne ƙarshe malaman da suke ma'abuta ilimin hadisi sun tabbatar da cewa hadisin da zo akan wannan hadisi ne bai inganta ba ƙarshe da cikin da za mu samu kenan wal amalu bihi bid'atu yace kuma aiki da wannan din bid'a ne ka je ka tsuguna a gaban kabari kana mamacin da yake cikin kabarin talqini amiru sanani ce wannan bid'a ne wala yughtaru bi kathrati bi kathrati man yaf'aluhu yace kada a rudu da yawan wanda suke aikata ko da kaga an goku ko alayanku ko a garin ku ana yawan yi ce kada ka rubuta ka wannan ba addini ne wa yujibuni minhu qawluhu albani yace ni abin da yafi kayatar da ni a cikin magana Amiru Sanani da yace wal amalu bihi bid'atu aiki da wannan bid'a ne albani yace wannan zancin ya burge ni kwarai da gaske wa hadhihi haqiqatun qaliman zahala anha al ulama'u ala yace wannan kuma shine hakika shine zance na tabbas tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun sauka da kan wannan ka'ida sun batta ba su aiki da ita فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور saboda da yawa daga cikin malamai suna shar'anta al'amura da yawa na addini da irin waɗannan hadisai wanda suke basu inganta ba wa yastahibbunaha suna ma cewa ai abubuwa ne da suke mustabi za a iya aiki da su i'timada minhum ala qa'idati saboda dogaro da wata ka'ida da take cewa yu'malu bil hadith ad-da'ifi fi fada'il al-a'mal za a yi aiki da hadisi da ifi a cikin ayyuka wanda suke na falala wannan hadis satin da ya gabata mun yi bayani ko ya ba bukatar karin bayani akan sa kuma la yace lam yatanabbahu ila anna mahallaha fi ma thabata bil kitabi was sunna was sunnati was sunnati mashru'iyyati wa laysa bi mujarrad al hadith al da'if wa qad sabaqa li hadha مثال في في التعليق ما لا amma basu fadaka sun gane cewa ba anna mahalla anna mahalla cewa aiki da hadisi da ifin da aka faɗa shine fi ma sabata bil kitabi was sunna cikin abin da tabbata a cikin qur'ani ko hadisin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi mashru'iyyati shar'an tashi wa laysa bi mujarrad al hadith al da'ifi ba kawai hadisi da ifi kowane iri aka wace aiki da shi ba wannan kun ga satin da ya gabata nace ɗaya daga cikin shar'an da suke cika akan hadisi aiki da shi inda ifi ne akan fadail al amal din akwai mai ayyakuna mundarijan tahta aslin sahihi ya kasance hadisi ne da asalinsa akwai wani hadisi ko kuma akwai wata shari'a ingantacciya a kansa kamar na ba misali da misalla wala ko na ce misali sallah wala mai ce shari'a ce addinin musulunci to sai ne karkiro wasu hadisai ba ifai sai kawo sai ya ba da romo akan sallah wala to malamai suka ce irin wannan babu laifi aiki da shi tunda dama asalin sallah wala mai ce shari'a ce amma abin da babu shi kwata-kwata addini sai mutum ya kawo hadisi da ifi a kansa komai falala abin ba za a ɗauka aiki da shi to kun ga irin wannan da aka ce za a yi yi wa mutum talqini kun ga ai shar'anta abu ne sabo tunda asali akwai yi wa mutum talqini a cikin addinin musulunci babu to kun ga sabon abu ne ba wani abu ne wanda dama can akwai shi ba karfafa shi akai ina fata mun fahimta abin da malai ke so yace yau malai ce qad sabaqa li hadha مثال مثال في التعليق مثالي akan irin wannan abin ya riga ya gabata a cikin تعليقات الجهاد لتفز تعليقات الجهاد وأذكر ما ليس زين إتناوى أن للإمام الشاطبي إمام الشاطبي ينادى أتشل تفز من سنة موافقات كلاما جيدا ونزل تيمي كو حول هذه القائدة akan wannan ka'ida ta hadisi ta aiki da hadisi da ifi ismail ya ce falyarje falyuraje ma'ana sai a koma can a duba to ko ba imam shatibi ba a cikin al-mawafaqat idan ka je ka duba littafin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna na shi albani zaka samu zance mai kyau insha Allah ta'ala akan abin da ya shafi aiki da hadisi da ifi ka je ka duba zaka samu karin bayani ma da ban maka su ba insha Allah ta'ala ya kawo dogon bayani akan me yake sa aiki da hadisi da ifi sannan kuma da ka saka shi ko kuma sabanin da malamai suka yi zama aiki da shi kuma ya aiki da shi ba duk ɗalibin ilimi wanda yake da littafin ko kuma wanda zai iya zuwa labarari ya duba ka je ka duba ka bincike ka rubuta abubuwan ka zo ka aje zai maka amfani insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Allah ya ce bal yaqif alal qabri yad'u lahu bit tathbit sai mu kuma sama babban abin da ya kamata mutum ya shine zai tsaya ne akan kabarin mamaci yad'u lahu bit tathbit yana yi masa addu'a da Allah ya tabbatar da shi a halin da yake ciki yanzu wa yastaghfiru lahu yana neman masa gafara wa ya'muru alhadirina bidhalika yana kuma umarta mutanen da suke wajen da cewa su aikata haka jama'a ku nema masa gafara jama'a ku nema masa gafara saboda yanzu tambaye su ake abin da ya kamata ke idan an gaban mamaci sai a samu wani daga cikin mutane shi sai ya ce jama'a yanzu wannan bawan Allah da aka sashi a cikin kabari yanzu nan da nake muku magana mala'iku su su masa tambaya saboda haka a nema masa tabbata Allah ya bashi ikon tambayar da za a masa amsa tambayar da za a yi masa abin da ya kamata kenan sai a samu ɗaya daga cikin mutane faɗa to shikenan ɗan uwa kuma kowa sai ware daban sai daga hannunsa ya tsaya tsaye sai ya roƙi Allah madaukakin sarki Allah ya tabbatar da shi ina fatan fahimta yawwa ba ba du'a jama'i jama'i za'i ba yace li hadith Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala saboda hadisin Uthman dan Affan da Allah ya tsara tabbata a gare shi qala yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kun ji ba sai yace annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance idza faraga min dafnil mayyiti idan ya gama binne mamaci wa kafa alaihi sai ya tsaya akan kabar kun ga abu na farko kenan ko idan za a mamaci addu'a tsaye ake tsayawa ɗan uwa annabi kira da aminci tabbata a gare shi a tsaye yake tsayawa mamaci addu'a a kan kabar faqala sai ya ce istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanku gafara wa salu lahu tathbita ku kuma roƙa masa tabbata ya samu damar amsa tambayar da yake fuskanta yanzu sai annabi ce fa innahu al'ana yus'alu saboda yanzu ne tambayar sa ake ina fatan fahimta duk wasu abubuwa da suka shafi wannan insha Allah ta'ala zamu zo mu ƙara bayani akan su a babubukan da su wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi Abdullah bin Ahmad fi zawaid wa qala al Hakim sahih al isnad wa faqad dhabi huwa kama qala wa qala an-Nawawi isnaduhu jayyid anan zamu dakata insha Allah ta'ala gobe zamu tashi mas'ala ta 108 zamu karanta wani dogon hadisi ne wanda yake cike da daukar izina insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته